الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ نضري لنا بهذا المهضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آه الحمد لله ‘yan uwa masu kallon mu da saurare a duk inda kuke a faɗin duniya muna sallama addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu alhamdulillah mun ƙara yi wa Allah godiya muna neman ƙari daga baiwar Allah da fadalan shi da kyautan shi bisa alƙawarin shi wala in shakartum la azidannakum Allah mun gode Allah mun gode hakika muna ce wa Allah godiya da yake sake ba mu dama har yau dai ba mu gajiya ba duk lokacin da ɗan uwa ya mana kyauta mu kuma za mu yi masa tukuici alhamdulillah a gurguje akwai wata 'yar ishara da ko kuma wani ɗan faɗakarwa da zan fara kafin in shiga maudu'i ko da shi ma cikin maudu'in ne na ga ɗan uwanmu mai ba mu kyauta yana kiran mutane da cewa wai yana faɗa musu cewa mutane sun fara cewa a daina sauraren shi a daina sauraren shi ana gaya mutane wa a daina sauraren shi aka kalla gaskiya mu ba mu ce a daina sauraren ka ba hasali wallahi cikin masu sauraren ka mun fi yawa ma mu da ka mu da kake yawa kyauta mun fi yawa a muna fata lokacin mu mu bi ka kai ka san ma amsar da muke baka da ba ma bi ai da ba zai yiwu haka ba kai ne ma baka bi kake kokarin ɗauke wa mutane hankali daga cewa mu a daina bibiyar karatunmu kar a damu in mun yi ce kaza in wasu sun fito sun ce kaza kana da wannan an shaji a bakinka amma mu a bakin mu ka taba ji mun ce a daina kallon ka ba hasali ma muna ta ƙara kiran mutane su yi ta kallon ka dan su rika fito da hukunce hukunce dan ai ba zai ci yiwuwa ba ana ji daga bangare ɗaya ba a ji daga bangare ɗaya yanke hukunci ina kira ga mutanen mu ku yi ta kallon mana asali sunna ku yi ta kallon shi ku yi ta kallon shi kuna kallon me yake cewa in ya so sai ku yanke hukunci daga ƙarshe ya faɗa ya taro manya-manyan littafai wa ƙala wakila wa ƙala wakila mu ko mun faɗa mun ce Allah ya ce annabi ya ce kaga da ƙarshe sai a gano suwaye ma abota kitabuwar sunna a muna roƙon ƴan uwanmu da Allah su yi ta kallon malam asadin sunna a gaskiya ba mu taɓa cewa kara kallon malam ba sannan aka roƙa Allah ina so in nabbahar da mu wani abu in za a yi kira zuwa ga sunna to Allah a kira zuwa ga sunna da Qur'ani da hadisi ya daina farfaganda yanzu da ka ɗauko labarin kurɗumi kana ta bayani kana ta bayani a cikin bayanin sai kana ta kwatanta da an zo labarin annabi sai ka kwatanta kamar da kai ake kana ta kana kwatanta kamar halin ka ake kwatantawa da an zo labarin gafiran makka sai kana kwatanta kamar da mu ake haɓa akar kalla ai ba a kiran zuwa ga sunna da propaganda ai da nassi ake kira ba propaganda ba kai ta kawo nassi kana ta kage kamar yanda muke dinnan kage kamar yanda muke dinnan kage kamar yanda suke dinnan kage kamar a akar kalla ina ganin duk lokacin da mutum a dama an ce menene a a me aka ce in ya so lalace sai bar duka ka mutum gwi ko menene wani abu kamar haka ko a ce tururuwa in ta so lalacewa sai ta fara tashi ai akarwa kallahu a dai daure a ci gaba da kira da aya da hadisi dan Allah duk wani labarin labarin a dakatar da shi tukunna tun da ai kun ce kuna kira ne da kitabu sunna ni ba zan yi kirari ba cewa ina ta kawo hujjoji da kitabu sunna mutane ne za su yanke hukunci amma ni ina ganin baikon abin ana kira zuwa ga kitabu sunna amma kuma ana mai da abin propaganda ina ganin ya kamata wannan abu a dakatar da shi sannan wani abu da na ga mai kama da tanakudi a cikin lamuranka a kai da kanka kai inkarin wasu baitoci wanda ko da yake za mu zo kansu nan gaba kai ke cewa wa man sabbana in lam yatum mata kafiran fa wailul liman kasaba jambi wa itrati ka ka wannan baitocin da shoci jari kai inkarin su kace ƙarya ne wannan kaza kaza kaza abun mamaki cikin karatun nan naka sai ka bada labarin wani mutum wai a nan Kaduna a mai dan zafin kai wajen kafirta yan dariƙa in ya zo wa'azi sai ci cewa kafirai kafirai to da mun ku annabi ya ce man kalli akhi ya kafiru fa kalba abiha ahaduma ai ku sai gashi yanzu kowa ya san shi a Kaduna har ka kwatanta wajen kaci ba za ka kama suna ba kowa san shi a Kaduna da karshe sai koma kare ta hadisan annabi wato ai mummunan karshe sai ka nuna man kalli akhi ya kafiru fa kalba abiha ahaduma shi da ya zama mai yawan kafirta yan dariƙa gashi kalmar ta koma kan shi to ai maganar shi wata jani tada ba ma bukatar kuma mu gayyato maka wata hujja sai dai mu ce to malam Allah sa a kare lafiya eh Allah ya sa a kare lafiya tun dai ga dan uwanka ga dan uwanka kai da kai ka faɗa aikin shi kafirta mutane kafirta da rikar tijaniya kuma ka ce kalmar nan ta ba a biha a duhu ma din ta dawo kan shi har kwatance to malam sauran kai wallahi ai ta kasantsan ni da abin da nake ji maka tsoro a shi daman kullum da na gaba ake gane zurfin ruwa da bakinka ka faɗa yawan zagin yan dariƙa ne bai da shi haka da bakinka ka faɗa to kuma kai ma gashi ka biyo hanya a wannan akwai abin kuma dama shi shi ita gaskiya yadda take wa idza arada Allah nashra fadilatin duwiyat ataha la halisan hasudi ko in Allah ya so in Allah ya so bayyana wata falala da aka dade ana dan ana lallikewa ana ainihin jinjin ita na kokkoewa ba a so a gani sai ce to sai Allah ya batse harshen wani mahasadi sai ya bayyana yanzu dai da wani ya ce wancan malamin da baka kama sunan shi ba saboda zagin yan dariƙa ne wannan mummunan ƙashin ba za a yarda ba sai a ce ana ziga dariƙa amma gashi da bakin ka ka faɗa kana cewa in ya zo wa'azi yana ta cewa kafirai ya ku kafiran Kano ya ku kafiran Zaria kuma gashi shi kuma ga ƙarshen shi an karɓar kalla a kula wallahi a kula wannan ya ishe ka izna sai magana ta gaba ka kawo maganan Shehu radiyallahu anhu Shehu Ibrahim ai duk wanda ya ce Shehu Ibrahim ba malami ba ne tsakani da Allah ya so kan shi ai babban malami ne Shehu Ibrahim babban malami ne lokacin da lokacin da aka zo ana rigiman kabalu da sadalu kamar yadda ka faɗa ka ce ya rubuta littafi raf'ul malami duk da ka dan yi kuskure cikin littafin raf'ul malami ba fi man qabada wa rafa'a bane ba a amman qabada wa rafa'a ne ba fi man bane ba amman ne raf'ul malami amman qabada wa rafa'a ko amman rafa'a qabada iktida'an bi sayyidil anam sunan littafin kadiba kalman da ka faɗa nan ba gyaran larabci ne na maka turkalla sunan littafin ne na gyara maka ni ba wai ina maka gyaran larabci littafin da ke na gidanmu ne in naga an bata masa suna ai sai in gyara ko ban yi laifi ba raf'ul malami amman rafa'a wa qabada iktida'an bi sayyidil anam ko inda kake so ka kawo cewa shehu radiyallahu anhu yana so ya tabbatar da wanda ya sadal yana da hujja ko wanda ya kabul yana da hujja ba shine mazmunin littafin ba wannan shi ke nuna kawai zuwa kuke ku diba bil littafi ku duba bangon littafin ku rike sunan littafin da sunan wanda ya wallafa kawai sai ku je ku yi hukunci kamar da yadda ya bayyana a karatun ka da karade kana mana a cikin fasar hamziya ko littafin fasar hamziya to wannan ma abinda kace mazmunin littafin ya taro ba haka ya taro ba shehu ibrahim radiyallahu anhu ya taro magana ne akan babu hadisi kwara ɗaya lak wanda ya ce a yi babu babu ya yi tahaddi ya ce inda akwai a kawo babu ba a samu ba saboda haka ya yi littafin ne don ya karfafi sallar kabdu a matsayin ita ce sunnar manza Allah kuma kafin zuwan shi Ibrahim iyayenku da kakanninku ji ita suke yi kai malaman naku ma manyan sun da kake cewa su ne uwayenku a hadis sunna yan yan yan bid'a ne dan ba sa rike hannu shi bayan shi yazo yayi ta faɗa da su akan riƙe hannu suna ce masa ba haka ba yana cewa sai an riƙe hannu dan shi annabi yayi daga baya shehu ya gyara muku hanya yanzu kun fara dora hannu a kirji ai kuma kuna zakin shehu radiyallahu anhu haba malam ai wannan sun da kawai da shehu ya raya ta isa a gode masa dan ita Allah ya saka da alkhairi shehu radiyallahu anhu yayi wa addini hidima kuma ɗaya ne daga cikin almajiran shehu tijjani da kikita bai barwa musulunci komai ba ai ko shi ibrahim bai barwa musulunci ai ya bar masa komi balle kuma sauran malamai sannan kai magana akan Maulana Shashari Ibrahim Sale radiyallahu anhu kace wai duk wannan shegantakan da ake da wannan fasarar a je a diba littattafan Shashari ai shi ba haka ya rubuta ba wato abinda nake so aka rawa Allah da mun jiya ka kawo mana munya munisul murid a ciki koyarwa annabi ke tsantsa yanzu ka tabbatar mana a littafin Shashari Ibrahim koyarwa annabi ke tsantsa ka tabbatar a littafin Shashari Ibrahim Sale koyarwa annabi ke tsantsa malam cewa kake so ni har yanzu ban gane ma inda kake son zuwa ba wallahi har yanzu ban gane ba duk malaminmu da ka ɗauko ka karanta koyarwar shi sai a ji koyarwa annabi ce tsantsa a ciki ina ƙara gaya maka dan wasu sun bauɗe da sunan suna ɗariƙar tijjaniya ka daina zakin ɗariƙa tun da dai ka ga koyarwar malamanta ko shaida ake nema uku ta isa ko ka kawo amuniyatul murid jiya ka kawo a littafin shehu ibrahim ka ƙara maimaita kullum sai ka kawo baitocin shehu wanda yake tashi baya riko da komai sai sunnan manzo Allah baya karanta wani littafi sai alqur'ani baya da wanda yake koyi da shi walam aqafu ghayral mustafa lastu tajiyan siwa na siwa na haji lastu ta walam aqafu ghayral mustafa lafta ta yin suwa zikiri yi kuful malamu mala'i duk ka kawo mana wannan hal dinu gairu zikiru sunnatul lati an mustafa sahad wa tilka da yau kuma ka kawo mana shakshari ibrahim sale ka ce dillin tattafan shi da rubuce rubucen shi tsantsar koyewa suna ne babu kowace irin shigantaka a ciki to aka rauka laya kuma ake so ulaika aba'i faji'ini bi mislihim idza jama'ana ya jarirul mafakhiru wannan su ne uwayenmu a saraukallah kai kake kawo littafansu kake nuna wa duniya jihadin da suke yi cikin kira ga Allah wannan ya ishe mu kowane irin hujja wallahi wannan shi yasa nake cewa ni kullun gode maka nake malam kullun gode maka nake saboda irin wannan abubuwan wallahi idan na ba sa kundo su kullum sai dai a rika cewa a littafan yan dariƙa akwai mugun abu a littafan to yau gashi asali sunna yana ta karanto littafan dariƙa banda kira zuwa ga sunna da kira zuwa gaban manzo Allah babu komai Allah ya saka hasan da sunna karatun nan naka ina jin dadin shi kar Allah ga jiyar da kai eh a wannan kenan sai magana ta biyar da kai sai ka dauko maganan karamomi ka fara da ƙaryatawa sai kuma ka tuno shi wadan fodi yayi wata karama sai ka ce to wai shi wadan fodi shi in ya faɗa gaskiya ne malam ko dai idan kana zuwa Sokoto ne karka ji karka taba shi wadan fodi ka samu matsala da sarkin Sokoto aka rokan Allah ji tsoron Allah wallahi ba dan Allah kake kare shi Usman ba ma wallahi dan albarkacin kana zuwa sakwata wa'azi ka san ko duk mutumin da ya taba shehu Usman ya je sakwata ya tashi aiki wallahi ko shi waye ko dan waye ya taba shehu Usman kuma ya je sakwata ya shiga uku saboda haka na san duka wannan karakarin da kake shehu dan bodiyo wannan ce aka rawakan lawo amma dai in ban da haka to in haka ne in dan Allah kake kare shehu dan bodiyo ya gaskata yayi karama shehu dan bodiyo sauran tabbas ina ka samo nasu shi kadai ne waliyi wanda ya cancanta yi karama sauran duk ba su cancanta ba haba aka rawakan lawo a daina irin wannan wasa da hankalin mabiyan amma in ka ce za a ci gaba da wasa da hankalin mabiya su mabiyan Allah ubangiji ya haska musu basira su gano in kai za ka ci gaba da yin haka haka haka amma in ban da haka aka rawa kallahu maganan karama tabbas ana samun ƙarya bari ba da wata kissa mahallin ta ne akwai shehu ibrahim jau sakitaren shehu ibrahim ne duk inda shehu ibrahim yake yawon shi na da'awa a kowace ƙasa a duniya suna tare da shehu ibrahim jau akwai wasu mutane gaskiya ne anan ina tare da kai ɗari bisa ɗari waɗanda za su zo su yi ta shirga shege ƙarya da sunan karama akwai wani mutum wanda har littafi ya yi sukutum ɗan najeriya ne mutuma ya yi littafi sukutum wai na karamomin shehu wanda a ciki in ka samu labari ɗari a ciki tis'in da wani abu ƙarya ce ka faɗa a nan ba dan kana izala ba wallahi mu ma muna bayan ka in ka ƙaryata wannan karamomin dan ƙarya ce shehu ibrahim a cikin wannan littafin an rubuta wai wata rana shehu ibrahim radiyallahu anhu ya je china wai za a yi wa'azi duk ba sa jin cananci da shehu ibrahim da barhama jab kuma za a yi wa'azi ga yan cana su kuma ba sa jin larabci saboda haka kawai sai sai dafa kan shehu barhama jab sai ce masa barhama jab kai ka gaya musu kawai sai barhama jab ya kama cananci fafafafa ya kai a rubuta fa mutanen mu suna yaɗawa kuma ƙarya ce ba ai ba shehu barhama jab da bakin shi yake faɗa a wata muhadarar shi a Italiya a cikin wasu ‘yan uwa sai yake cewa yana mamakin lamarin Najeriya. Sai ce saboda wani abu ya faru ya ce an taɓa rawwajawa cewa wai sun je cana da Shehu Ibrahim, Shehu Ibrahim ya dafa kanshi ya ce ya cananci. Sai ce kuma alhali ba a yi ce lokacin da muka tafi za mu je cana da Shehu Ibrahim da awa zuwa ga musulunci sai ce Shehu Ibrahim sai da ya shirya tafiya. Sai ce ni dai ina jin faransanci ina jin larabci Ibrahim Jau kuma ina jin yaranmu na gida. One of. sai ce so da haka shi Ibrahim sai ya samu wani mutum wanda yana jin larabci yana jin cananci sannan ya samu wani mutum wanda yana jin faransanci yana jin cananci ce so da haka da muka je duka an yi amfani da wannan mutane ce shi Ibrahim bai tafi cana ba sai da ya shirya waɗannan mutanen yanda za su taimake shi ya isar da saƙon shi zuwa ga waɗannan mutanen shi Ibrahim ya ce to da aka rubuta wannan karamar aka rika yadawa a Najeriya aka ce shehu yayi sai ce mun zo Najeriya tare da halifan shi Ibrahim ɗan shi wanda ya riga ya gabata Allah ya ƙara masa kusanci shine Shu Abdullahi Inyas ya ce mun zo Najeriya wani taro da Shu Abdullahi Inyas sai ce wanda ya rubuta wancan littafin da karamomin nan a ciki yana zaune a wani taron sai Shu Abdullahi Inyas halifa ya ce Barhama Jau shi Barhama Jau yake faɗa ta bakin shi ya ce sai Shu Abdullahi ya ce mun tashi ka faɗa wa 'yan Najeriya gaskiyar abin da ya faru da kai da Shehu Ibrahim a Cana saboda suna yaɗa ƙarya suna cewa gashi gashi so da haka Shehu Rahama Jau ya tashi a nan take ke cewa ana yadawa an ce gashi gashi abin da ya faru a China sai ta ma ba gaskiya bane. Ni dai da ni aka je China kuma ni ne ake cewa an dama kaina wai na yi China ci to ƙarya ne bai ba. Ga yanda aka yi ga yanda aka yi ga yanda aka yi. So da haka sai faɗi gaskiya ce abin da ya bashi mamaki a nan take shi wanda ya rubuta littafin sai an shi laspika sai ce Allahu akbar jama'a Allahu akbar kun ga wata karama ta Shehu Ibrahim Shehu Ibrahim din da yayi karama da ya nuna karama a Tana tare da Barhama Jam yanzu kuma ya sake nuna wata karama ya mantar da Barhama Jam wai wannan abin da Barhama Jam ya faɗa wai karama Shehu ce ta mantar da shi so da haka gaskiya muna tare da kai akan cewa ana kirkirar ƙaryen karamomi ana liƙa wa Shehu Ibrahim wallahi waɗanda da yawa ba su inganta ba Shehu Ibrahim ya faɗa a cikin diwani bai boye ba yana cewa ni ni fa ba damu da sai na nuna karamaci dan ni a guri na waliyin da yake nuna karamomi ba kamar mace ce mai haila sai ce shi ya sanya ni wa kashfi fil asma'i wa dhikri lam ahid hayati idza ba'd ar-rijali yahidu yace ni kashfi na karamata tana cikin sanin Allah tabaraka wa ta'ala da yawan zikiri so da ni ba na yin haila lokacin da wasu waliyai suke haila nan gata malam dan na san kun saba sayan littafi a kasuwa ba kwa bin malamai su fassara muku dan karka kawo wata rana cikin diwani ka ce shehu ya ce baya haila to an taɓa jin namiji na haila a nan yana nufin karama waliyin da ya nuna karama kamar mace ce ta yi haila me yake nufi da wannan su a wurin su kamar ka san mace tana haila ba ta san a gani ko sai ce to shi a gurin shi ko da Allah zai bayyana wata karama wurin shi dai baya roƙon Allah nuna masa wata karama shi ko ko da wani abu na mai kama da karama zai bayyana a wurin shi ce zai rika jin kunya kamar mace ce in ta fito jini ya yanke mata na haila cikin mutane za ta ji kunya shi Ibrahim ya ce ni ina roƙon in dai ma ni waliyin ne Allah ya bana ba waliyai karama sai ce to karama ɗaya nake roƙon Allah ɗaya tak in Allah ya bani wannan karama ta isa banda ita bana buƙatar komai aka ce wacce ce shi Ibrahim sai ce wal taj'alan hibza kitabikal karim karamati ila liqa'ikal azim Allah ka sa karama ta ta zama guda ɗaya shine a zamani na masu haddace Qur'ani su yawaita Allah ka sanya haddan Qur'ani a zamani na zama shine karama ta kawai wannan ita ce karama guda ɗaya da shi Ibrahim ya roka ban ce maka ba bai yi karamomi ba labudda waliyi Allah tabaraka wa ta'ala yakan karfafe shi da karama a bisa ka'idar ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun lahum al-bushra to wannan bushra din nan ita ce karama so amma ka sani waliyi baya ta haddi da karama ku zo ku taru me kuke so in nuna muku waliyi baya yi yana cikin tafiyan shi yana cikin sayar shi sai Allah bayyana wani abu na karama a tare da shi to shau ce ko Allah ya bayyana wani abu na karama ni tare da ni ma kunya nake ji shi ya sanya lokacin da ya zo a Ghana ina ganin a Ghana ne ko jama'a sun taru ko a Kano ne jama'a sun taru a kai shi abun mamaki sai ke cewa wa aina barhamu wa ma barhamu hatta fanau fi hubbihi wa hamu wallahi laula annani fanaitu fi sheikh ahmada haya abitu wani wuri a gure yake cewa sirtu aqulu aina za shaykh allazi ta'anu lahu rakabatu kulli jihbiz rakabatu kulli jihbiz yace haka nake faɗa saboda shi shawar dalan ya ga wani abu irin wannan kunya ma yake ji saboda muna tare da kai cikin kore karamomin ƙarya amma ina so wallahi in kuma wanda ta tabbata an yi ce wallahi kara kuma kore wannan baiwa ce Allah yana bada ta tunda ka tabbatar wa dan bodiyo saboda kana da alaka da mutanen Sokoto da sarkin Sokoto ba ma karka kuma kore wa sauran su ma sauran kamar su a ta shi dan bodiyo ka tabbatar ka ce billahi allazi in yace maka yayi karama ka yarda billahi allazi in yace ma ya ga annabi ka yarda amma ba inda yace za mu zo tafa da kai zan kama littafin wallan ma balanci shi Usman mu ci gaba ai ba mu ida ba zan zo maka da wallan ma balantu ko kuma in gaya maka sunan shi gaje ka nema ka ji me aka ce a ciki me shi shi dan gode yace sai mu ga dan Allah gobe ka zo kai mai radi shi mashi dan gode akwai mashahid masha abubuwa abubuwa da yawa cikin wallan ma balantu in ba ka da shi ka nema aro ga ta malam in yaso in ka karanta wallan ma balantu ka ji abubuwan da shi dan gode ya faɗa sai ka zo kai masa raddi mu ga yadda za ka kare da mutanen Sokoto da mai alhurma sarkin Sokoto za ka sha mamaki so wannan ba zan tsawaita akan wannan maganar ba a zan koma akan mai littafinka malam shaki dinil hilali ko da yake wasu mutanen magarib yan kasar shi suna ce masa shaki dinil hilali eh wasu shaki dinil hilali suke ce masa amma ni tun da sunan shi shaki dinil zan ci gaba da ambata shaki dinil shaki dinil wannan ba ta dame ni ba da in ce mai shakiyu da in ce mai shakiyu in Allah ya kaddara shakiyu ne a shakiyun shi zai tafi ko na ce mai shiki ba Allah kadar ciki ne a cikin shi zai tafi ni ba na hukunci ba ni ba kaman kai wani ya rika tare mutane ina nuna ga na daidai ga na kuskure dukkan mu mu yi ta kanmu wanda ya wuce ya wuce da shi ga aikin shi laha ma kasabat wa alaiha muktasabat so mu mu kalli kanmu mu damu da kanmu kar mu damu alaikum wa anfusukum ko la dhurrukum man dalla idha hadaytum kowa ya ta kanshi duk duniya in ta hadu ta lalace kai in ka shiryu ba ka da matsala a cikin karatun da kamar yau na malam take ginin hilali a cikin alhadiyatul hadiya abun mamaki a wani dariya wai ya ce yana tsaka sai gani girgije a wannan girgijen sai ya ga a wani ya sabko ya zo ya same shi sun yi sallah sun yi menene aka ɗaukar labarin ka je in gaya maka waye ciki hilali to kaga wannan da'awi din nan nashi da'awar karama da'awar ya ga kaza da'awar ya ga kaza malamin shi shehu ahmad al-iyashi suka yi wata ran hasiri ya ja masa kunne ga littafin bari ka ji baitocin da ya faɗa akan shi saboda yanda yake ta wannan shigantakar kawai sai rugo da gudu ce ni fa na ga kaza sai rugo da gudu ce ni fa na ga kaza shehu ahmad al-iyashi suka rage yake cewa awalam aku nahiyan laka fiha an da awin tumma ilal fusaki yace ta ki dinil ilali a baitin farko na ce wa laqad kuntu fi tariqi ulaqi minka mal yawma anta sirtu laqi yace na dade ina haduwa da abubuwan da nake jiya maka tsoro a cikin lamarin dariqa dan me awalam aku awalam an awalam aku nahiyan laka fiha an da awin tumma ilal fusaki ban sha kiranka ba in ja ma kunne in hana ka da irin da'awa da'awa ta ƙarya da'awar naga kaza da'awar abu kaza ya faru da'awar na mafarkin kaza saboda wannan baya cikin ɗarikan mu baya cikin ɗarikan mu na sha hana ka da wannan awalam na awalam aku nahiyar laka fiha an da'awin tumma il fusaki wanda irin wannan da'awi kazi ba din fasikan mutane suke ba mutanen kirki ba wannan shine halin taƙidi sannan abin da zai gaskata maka wannan da ya yi mafarkin da ya ga abin da ya ce din ya gani ai da kanka ko in ce da kanshi ya rubuta littafin ka karanta mana mun ji sai ya burka da gudu ya je ya samu wani shehun dariƙa da bakin shi ce shehun dariƙan nan salihi ne kaga shi ma maki ne kamar yadda kai ma kake gaya mana shehu shek shirin ibrahim sala mutumin kirki ne waliyi mai bin sunna shehu ibrahim ya tabbatar ba wanda yake bi sai annabi muhammadu sai alqur'ani to shi ma gashi ya faɗi wani shehun dariƙar tijjaniya ya ce mutumin kirki ne salihi dan dariƙar tijjaniya da ya burka da gudu ya je ya same shi ni fa ina sallah sai naga wani mutum girgije ya sauko ya zo kusa da ni wani mutum ya sauko ya zo mun yi sallah tare kaza kaza ka san me yasa yake shi ma so yake yi da ya gama labari shehin da ce kai dan annabi ka gani shehin da ke ba harka wannan abun ba kayan tarika bane sai ta shedani ka gani ai da da mala'ika shi abin da so a ce mai mala'ika ne sai ce a shedani ka gani sai da mala'ika ka gani ba za ka ji tsoro ba shi mala'ika ba a ganin shi a ji tsoro ba tunda ka gan shi kana sallah ka tsorata har kai kurce daga surorin da kake karantawa to shi ɗani ka gani ka ji shi yana da awon wannan gane-ganen da ke ba kayan ɗariƙa bane da ya je ya samu ɗan ɗariƙa me suka ce mai suka ce shedan ka gani wannan ba kayan su bane ba so ta ƙi gini mai lali wannan shegantaka ita yayi ta yi kafin ya ila lalacewa daman daga wannan ya fara so da haka malamin shi shehu shehu ya shi suka rije ke cewa fa atarabta allazi taraka min alwahmi allazi fihi lam ya kulla kawaki yace karshe dai sai gashi ka bijirar wa kanka abin nan da muke jiya muka tsoro yanzu ga halin da ka tsinci kanka ko so wannan shine gaskiyar lamari akar maka Allah taqiyil hilali wannan karyace karyacen shi yayi tayi yace ya ga kaza yace ya ga kaza in yazo ya samu malaman dariƙa sai a'a a ɗariƙa wannan da'awa ce irin ta fasikai abinda ake so ka yi abinka dan Allah ka fuskanci Allah kawai kar ka damu da cewa sai kai wata karama kar ka damu da cewa sai ka ga wani abu a'a to kaji wannan dai da bakin shi ya faɗa yayi gane-gane kuma daga ƙarshe abin da ya burge ni cikin lamarin shine wai sai yake cewa a wani lokaci har wa yau yana cikin ɗariƙar tijjaniya ya yi mafarkin annabi alaihi salatu wassalam ya gan shi a wata irin sufa ne kaza kaza kaza ya sufanta ya ce sai ya roƙi annabi yana da cikin abin da ya roƙi annabi wai annabi ya mai addu'a cikawa da imani sai ta wannan wannan sai dai Allah ni ba hannu na ke ba Allah ne zai yi yace bayan shekara ashirin bayan ya fita daga dariƙa sai ya sake mafarkin annabi sai ya sai ya sai ya a sai ya ganshi da kyakkyawar sufa kaza kaza kaza anan kuma sai ya sake cewa annabi ya rasulullah ina so ka mun addu'a in cika da imani sai annabi ya ce ba zan ma addu'a ba amma kai kai ina cewa amin sai ya rika addu'a annabi yana cewa amin akan addu'a shi wai yace sai ya fassara wannan mafarkin wai a can baya abin da yasa annabi bai mai addu'a cika da imani ba dan yana mushriki yanzu kuma ya zama ahlus sunna shi yasa annabi yayi amin akan addu'a shi abin da nake so kun dade kuna cewa wai yan dariƙa suna gina hukunci da mafarki to shi take gina hilali da aya da hadisi gina wannan hukuncin na cewa ɗariƙa ba kyau amma izala da kyau lokacin yana ɗariƙa da aya da hadisi ya ga ɗariƙa ba kyau a da yayi mafarkin annabi ya ki mai addu'a lokacin da ya koma izala da aya da hadisi ya kara koma shi izala a da mafarkin ya ga annabi ya mai addu'a da bai kenan ƙarshe da me ya gina hukuncin shi duka na gane ɗariƙa shirka ce izala ba shirka ba ce da mafarki kuma yana kalubalantar ka koma baya tun da ka fara karanta wannan littafin na take dini da lali zuwa yau aya nawa ka kawo hadisi nawa ka kawo ba aya ba ko ba hadisi har yanzu har yanzu abin da kake yi ba aya shi bai kawo aya ba bai kawo hadisi ba kuma yana kira zuwa ga kitabu sunna amma ya buge da fira karshe ya zo ya hukuntar da mafarki abin da kuke ta zagi mafarkin ma kuma na annabi abin da kuke korewa amma da ke abin son zuciya ne a da kana ta kokorewa yanzu kuma da taƙi jinin hilali ya ce ya yi mafarki har ya hukuntar da gane dariƙa shirka ce da wannan mafarkin ya kuma hukuntar da cewa izalar ku ita ce daidai da wannan mafarkin yanzu kuma kana ce ai kai mafarkin da annabi daidai ne abin da baka yadda ba a ce an ga annabi kurukuru ni abin da nake so malam ba yanzu na fara kiran nan ba dan Allah dan annabi in ma baka kira ni ba baka yarda muka yi waya ba aka tattauna wannan matsalar aka yi rikodin aka watsa wa duniya kawai ka ware wani lokaci cikin mintocinka talatin talatin da kake ka ware wani wuni kawai ka yi magana ka kawo inda annabi ya ce karya ne ba a ganin shi a farke kar ka kawo mana misalai kar ka kawo mana misalai kar ka kawo mana aunawa da hankali dan addini ba aunawa da hankali bane ba misali ba kar ka kawo mana kila wa kala wani ya ce wani ya ce ka kawo mana daga aya da hadisi ka gaya wa duniya hujjojinka na cewa ba a ganin annabi kurukuru annabi ya ce ƙarya ne ba a ganin shi ko Allah ya ce ƙarya ne ba a ganin shi bayan mafaci wannan muke nema ka gani kuma na samu ƙofar da zan samu wannan ƴan hujjojin naka in samu ƴan ɗan makami na duk in rabke su taccas sai na ga bayan su dan ba aya ba hadisi ba ce duk abin da zaka kawo cewa ba a ganin annabi billahi lazi sai na ga bayan shi dan ba aya da hadisi ba ce ina so kullum sai dai ka shafa abin da nan da kake cewa wai muna dan dudduke kai ma da ka zo magana sai dai ka dan dudduke sai ka wuce ka ce wai bai da haila ji duk wanda ya faɗa ƙarya yake a'a duk wanda ya faɗa ƙarya yake Allah ya ƙaryata shi ko annabi ya ƙaryata shi ko asali sunna dan asali sunna ya ƙaryata wallahi ba wannan lasu bi shay'in ai asali sunna ya ƙaryata wannan lasu bi shay'in Allah ne ya ƙaryata cewa ba a ganin annabi ko annabi shi nake so ka kawo duniya ka nuna mata ni ko in san billahi lazi hujjojin naka in baje su tas da Qur'ani da hadisi za ka gane waye kitabu wa sunna dan na san duk mutumin da yace zai soke ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kazatan zai soke shi ne da kila wakala ba aya ko dai ba hadisi ko daya ni kuma da zan tabbatar da cewa ana ganin annabi alaihi salatu wasallam da ido ya kazatan zan tabbatar da shi da qur'ani da hadisi ina jira kawai karka zo wannan matsalar ka duke kauce so nake ka bude ta a fili yanda ni kuma dan yanzu kai nake bi bashi ni na ce ana gani an tambaye mai hujja na ce annabi ya ce marra ani fil manami fasa yara ni fil ya kazaki ko dan abajadiyar addini ya san ya kaza to tun da na kawo yanzu kai nake bi bashi ka ce a'a annabi ne ya ce ba a gani na in na mutu ko Allah ce ba a ganin annabi in ya mutu maganar ma annabi ya mutu ni ban ma yadda ba ban yadda ba ma annabi ya mutu kuma kai ma in ka kuskura ka kare cewa annabi ya mutu kawa Allah laifi dan alqur'ani ba wai annabi ba alayhi salatu wassalam wanda ma ya rabu da annabi ya daraja shine shahidi Allah ce karka kare cewa sun mutu karku ce wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatan wala tahsibu annal ladzina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya a wani wuri ce inda rabbihim yurzaqun wani wuri ce bal ahya walakin la tash'urun da yace karku ce sun mutu sai aka jira Allah to ya kake so mu ce ya ce ku ce a raye suke wanda suka raka annabi suka rafe da annabi suka zama wani abu kuma yanzu kai zaka zo ka ce mana annabi ya mutu naka za mu ɗauka ku na Allah to zancen ka ce mana annabi ya mutu ƙarya ce da nassin alƙur'ani ɗaya kenan annabi ya tabbatar marra ani fil manami fa sayrani fil yakazaki da nassin hadisi ina bin ka bashi dan Allah wannan matsalar na gaji da a rika duddukewa ana wucewa akan ta dan Allah dan Allah dan Allah ina so a buɗe ta ina so a buɗe ta dan in samu damar bi ta kanka in yi ka tafila in baje ka tas in yaso sai a gane ahlus sunna Allah sauke sai kuma ina so in kara gyara maka abinda yake nuna cewa ma kwata kwata wannan matsala baka shirya mata ma dan kullun in zaka kawo hadisin da muke kawo ba sai ka rika ta annabi ya ce man yarani fil mana ba man yarani bane ka gyara hadisin wato ban maka gyara a yau ba sai da naji ka maimaita shi alquran ya fi so bakwai dan ka faɗi wannan hadisin a halka daban-daban ina tunan a halka kusan uku ko fiye da haka kuma kowace halka kana maimaita shi fiye da sau ɗaya sai ka ce man yarani sau ɗaya na taɓa jin ka karanta shi daidai man ra'ani fil manami amma kullum sai ka ce man yarani fil manami fa sayarani fil kaza ba haka yake ba alamun baka shirya ma mas'alar ba ma baka karanta ta ba ka hukuntar da hankalinka ne kawai kake so wai zaka yi karatu akan ta gyara hadisin yau ma da banna ka karanta shi kwanukan baya ma duk da banna kake karanta shi ba man yarani bane ba inda yazo man yarani ko ba ma zai fasarta ba man yarani man ra'ani man ra'ani ba man yarani ba duk da ka ce baka so a rika maka gyara a larabci to amma kuma wannan ba gyaran larabci ne maka ba gyaran hadisin ne dan hadisin bai zo a manyan rani ba marra ali ya zo so da ka bi baya in ka ji na ma ƙarya ba ce kai manyan rani ba ka ga duniya daga yau ka a ƙara ɗaukar zance na ni magarici ne da fatan ka fahimce ni so wannan ina ga Allah kawo ranar da zamu tattauna wannan a daina duddukiya malam a daina zuwa ana cewa duk wanda yace ƙarya ne ƙaryata ka ba hujja ba ce addini ka kawo mana aya da hadisi sun karyata in ya so sai mu duba mu gani amma wakila wa kala balle kuma kai ko malaman sama da kai suka zo za su shafe mana ayar za su shafe mana hadisin sai mu yi ta shehu ibrahim radiyallahu anhu in yana magana ya ci karo da wata fatawa ta wani malami wanda ya saba ko ya ɗauki janibin da ba shine sawab ba da ke an koya musu ladabi su shehu radiyallahu anhu kuma abin suka dora mu akai baya ce a ƙarya malamai sun yi ƙarya ko kaza sai ce kuna zalla kadamul zalla kadam fulani idan yana cikin tafsiri ne shehuna zalla kadamul mufassir anan dai an samu kafar malamin ta dan zami haka yake cewa da ladabi da komai eh kafar malamin ta dan zami to to ko malami ne kake so ka kawo mana wata maganar shi cewa ba a ganin annabi karara sai mu ce to kafar malam ta zami amma in kai ne muna iya dan karawa gaba ba za mu tsayawa a cewa ka zami ba sai mu ce kai kuskure amma dai ba za mu kai ta ba haka nan ma so wannan a gurguje kenan Allah ka ranar da zaka yarda mu tattauna wannan matsalar sai ka kawo hadisin addu'ar yaman azharar jamila wa satar kabiha a nan yana so in ma wani gyara tunda a kasuwa kake siyo littattafai kan karantawa dan wata ranka iya siyo ma littafin da ba nan dariƙa ba kawai da kaga wata falala sai ka sayi dariƙa ne ka rika dubawa sannan duk abin da kaga an rubuta a qala hu fil jawahir ka dan rika bi sosai dai kafin ka tabbatar jawahirul ma'ani yake nufi ko ko al jawahirul khams da kun littafi shi ma al jawahirul khams na asararai ne dan kar ka daukar ka rika hadawa tun da kasuwa kake siyo littafin kana karantawa ba wurin malamai ka samo shi ba so da ka gama karantawa sai ka ce wai wannan addu'ar sun ce an samo ta a hadisi sahihi sai ka ce to tunda muna da malaman hadisi sai a yi mana kokari a fuddo mana isnadin ta ina ka samu wallahi ga ni ba malamin hadisi ba amma zan ga maka zan kawo maka gurin ta hadisi ka je ka samu fata na mamaki mutumin da yake da zuwa da kitabu sunna amma littafin sunna ma duk bai karanta ba wallahi abin haushi ma kawai ana ta mutane lokaci ai ku bari sai kun karance littafan sunna sannan sai ku zo ku ce kuna kira zuwa ga sunna wannan maganar hadisin ya man azharul jamila yana cikin yana cikin mustadrak na al-imam al-hakim yana cikin mustadrak sannan kuma al-imam al-baihaqi ya kawo shi a cikin littafin shal asma wa sifat bari in karanto ma isnadin isnadin hakim nan abin da yake cewa haddathana al-hakim abu abdullahi muhammad ibn abdullahi al-hafiz إملاء غرة سفر سنة سبع وتسعين وثلاثمائة أنبأنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي بمروى ثنا معنا حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي وحدثنا محمد بن صالح بن هاني حدثنا الفضل بن محمد الشعراني قالوا ثنا إسماعيل بن أويس ثنا أحمد بن داود الصنعاني أخبرني أفله ابن كثير ثنا ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال نزل جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أحسن صورة لم ينزل في مثلها قط ضاحكا مستبشرا فقال السلام عليك يا محمد قال وعليك السلام يا جبريل قال إن الله بعثني إليك بهدية قال وما تلك يا جبريل فقال جبريل قل سيكرنت الدعاء يا من أظهر الجميلة وستر القبيحة ولم يآخذ بجريتي ولم يأتيك ستر زوا كرشا حديث زوا كرشا الدعاء yace da ya gama faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fama sawabu hadhihi alkalimat in ji annabi tambayi jibril thumma zakara baqil hadith ba'da ad-du'a bi tulihi kaje ka duba mustadrak na hakim a cikin kitabud du'a kitabud du'a wa tasbih a cikin baihaqi hadisi na cikin a cikin alkitabu a kitabul asma'i was sifat na imam al-baihaqi shi har sai da ya ƙara wani abu ma bayan wannan shi ga nashi isnadin akbarana abu nasar bin qatada qala quri'a alai quri'a ala abil fadl ahmad ibn muhammad salami al-harawi haddathakum محمد بن عبد الرحمن السامي حدثنا خالد بن الحياد عن أبيه عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عباس شي daga ابن عباس يسمونه شي حاكم ya samo shi daga Amr bin Shu'ayb an abihi an jaddihi shi kuma albayhaqi ya samo shi daga abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma yace inna allaha ta'ala arsalani bi hadiyatin inna allaha ta'ala arsalani ilayka bi hadiyatin wato jibril ya zo ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambace shi a can cewa nazala jibril alaihi salam ila nabi sallallahu alaihi wasallam fi ahsani suratin lam yanzil fi misliha qattu dahikan mustabshiran faqala assalamu alayka ya muhammad qala wa alayka assalam ya jibril qala inna allaha ba'athani ilayka bi hadiyatin a riwayar hakim a riwayar bai sai ya ƙara da cewa inna Allah ta'ala arsalani ilayka bi hadiyatin lam yu'tiha ahadan qablaka wa inna Allah akramaka qala fa ma hiya ya jibril qala kalimatun min kunuz arshihi qala qul ya man azhara al-jamila wa satara al-qabiha zuwa ƙarshe sai cewa bai haƙi ce wa qarrawainahu min hadith amr bin shu'aib an abihi an jaddi ya ce mu ma har wayo mun same shi ta hanyar a isnadin mu zuwa ga amr bin shu'aibin an abihi an jaddihi so da ka malam ka ce a kawo maka hadisin sai ka jin gaya maka Allah wallahi kar ka ƙara kokonto duk ran da ka ji wani daga malaman mu ya faɗi magana ya ce akwai ta hadisi wallahi akwai ta dan suna da amana ta ilimi suna da amana ta ilimi za mu wato inda kuka samu wannan shubuhar wannan dan malamin naku ta jinin hilali a da ya rika kawo wasu abubuwa ya kawo hadisi sai ce ai shehu tijjani a jawahir ma'ani ya yi wa hadisi kaza fasara da alil harazi ya tambaye shi amma ma kwata kwata hadisin ma maudu'i ne wani za mu biyo ta kan taqi dinin hilalin ai har yanzu baka ba mu kofa mu rarrabke shi ba tunda har yanzu in ka zo ba bari shi kake a karanta littafin nashi ba sai dai kawai ka kwakwazo karatuttuka ka cinye lokacin ni so nike yi ka ba mu dama ka karanto mana hilalin mu nuna wa duniya abu guda uku akan hilali hilali ina da farko ban faɗi wannan ba ina jira sai lokaci yayi amma ta kusa cewa dole sai na faɗa hilali din na farko ba malamin addini bane malamin luga ne maye ne a lugar larabci wannan kowa ya sani sannan hatsabibi ne a faransanci sannan gwani ne a yaren jamus don har aiki yayi da wani gidan jarida na jamus lallai mutafannini ne ko in ce yana da zalakar harshe ya san luga amma ba malamin addini bane kaji na daya na biyu da ya je Saudiya suka fahimci yana da wata baiwa suka matse shi in ya so da ya koma aƙida su ta wahabiyanci sai suke so su yi amfani da shi su ɓaci ɗariƙa to ɗariƙan nan ɗariƙan malamai ce so da haka labudda ya zamana sai malami ne zai iya bata malami ba wanda ya san larabci kawai ba da nasi ake sani so da haka sai aka yi rufa rufa sai wata jami'a a Saudiya sai ta bashi doctora amma honorary doctor ne ba karanta shi ba honorary doctor ne aka bashi aka karrama shi da me da award na doctor dan mi dan a samu wata zari'a da za a fake da ita a rika ta ai doctor taqi dinin lilali ne yace kaza doctor nan ba na ilimin addini ba ne honorary doctor ne ba karatun addini ba karatun lugaye so da haka tun da ba karatun addini yayi ba muna sane za mu yi ta nuna wa duniya jahilci shahil saboda haka na farko muna so lokaci yayi ka ba mu dama ka karanta littafin shi mu fito mu nuna duniya cewa na farko jahili ne a addini ba da ilimin addini ba da ilimin addini kuma ya ishe ka tun da ya bada littafin nan har yanzu a matsayin shi na da'iya wanda ya gano wata banna da wasu ke bannar da ta kai matsayin shirka amma bai kawo ya kare ta da aya da hadisi ba har yanzu da fere yake kare ta ya fi iya larabci har ma da ya sa ka a wata kwana wani larabcin ma da ya sai kai can wajen wani falo a wata nahiya ta wani falo saboda wani ne zai wahalar da kai wallahi yana ƙara so ka ƙara bincika dai ka sake ƙwarewa don zai bayar da kai maye ne a larabci na san haka na biyu zan nuna wa duniya cewa ba da amana dalili duk mutumin da zai ɗauko magana ka sai ya dassi ko ya ta dalisi dan ya cimma manufashi wannan mutum baya da amana kuma irin su ne da a ce sun yi zamani a zamanin da ake amsa hadisi ba za a sha hadisan su ba ba za a shi hadisin shi ba in dai kana da wata manufa za ka rika yin tadlisi ko kana yin dasi to za mu ciciro guraren da yake yin dasi ya ɗauko maganar shautu jana a jawahirin ma'ani sai ya ƙara wani abu da babu ko kuma ya goge wani abu da yake fitar da karatun zalla sai ya zamana yana yin irin mutumin da in ya so ya hana ka sallah sai kama ayi qur'ani Allah tabaraka ta'ala na cewa ya lazina amanu la taqrabu salata sai ya shiru ko babu aya la taqrabu salata ko babu ita amma in ba dan da munaficcin da yake so ya kulle a ciki ba da sai ya ƙara shi cewa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun sai ya tsaya maka ai qur'ani ma ce la taqrabu salata sannan sai ya ƙara jawo maka aya ta ce fawailul lil musallina kai bari ma ka ji da Allah ya ce kar ayi sallan ya ma ce in ka kuskura kai sallan sai ma ya maka azaba sai ya tsaya iya nan la taqrabu salata fawailul lil musallina to irin mutumin duk da zai iya wa karatu haka dan wata bukata sai mutum bai da amana to zamu kawo inda yake irin waɗannan abubuwa jahil ma'ani sai ya dauko la taqrabu salata sai ya cika sawa'antum su kara hatta ta'lamu ma yaqulun sai ya dauko kulya anan fawailul lil musallin sai ya kawo allazina allazina salatu sahur aljanna rauna yamnauna maun so irin wannan duka za mu bayyana wa duniya wannan rishin amanan da rishin ilimin nan na taqi din ilali kamar yadda kai ma yanzu ka nuna wa duniya cewa mustadrak na hakim ma baka karanta ba kana hadisi a cikin shi kuma wallahi a kusa ma yake ba a mustadrak na hakim a kusa ma yake hadisin wallahi dan kusa sosai a magana kana ta malaman hadisi su kawo ni ba malaman hadisi bane to wai yanzu ni ma na dan harkar na dan birkita ka to kuma ranar da Allah ya sanya ka haiwa malaman kuma yaya karshen ka zai zama malam nasiha ta dan uwa zuwa ga dan uwa do Allah a daina irin wannan abu a yi hakuri kawai a karantar da mutane sunna a daina propaganda a daina wasa da hankalin mutane kamar yadda kake cewa fa lokaci ya wuce da za a yi wasa da hankalin mutane lallai ya wuce wallahi ya wuce kuma wannan kalmar tana dawowa kanka ne dan amma kai ma na san ka gane cikin kwanakin nan goma sha challenge din da kake fuskanta daga mutanenka wallahi ya isa kasancewa lokaci ya canza me yasa da an bar muku fage kuna ci abin da kuke so ku sheke ayar ku yanda kuke so ku kawo sharrin ku yanda kuka ga dama ku wa sharri in kun ga dama ku kai mutum wuta in kun ga dama ku kai mutum aljanna ni yanzu har addu'a ka mun ka ce Allah mun albarka Allah san kare lafiya wai dan ka yarda da ni dan na maka waya mun yi magana mai daɗi wato cikin addu'an ka ya nuna da kana ba da aljanna ni ina cikin aljanna bayan wani dakika duk zaka banka su a wuta saboda su ba su waya da kai ba kai ji daɗin murya wajen su haba da Allah wannan to ban san ran da Allah ya ayyana ka ba a matsayin wakilin shi mai rabe da wutar aljanna ko kai na kace salihu ne ban sani ba Allah tabaraka wata'ala ya iya mana Allah ya tsare mu ya tsare imanin mu Allah ya ci gaba da bayyana al'ummar musulmi gaskiya kuma masu da'awa zuwa ga sunna yana ƙara kiran lokaci yana nema ya kure muku ana kira ne zuwa ga sunna da kitabu sunna ba da fira da yi ma wasu sharri ba kuma karka taɓa tunanin cewa ba za ka kara addini sai kawo wasu sharri ba a wannan kuskure ne babu inda addini ya ce sai an yi ma wasu sharri sannan a kare addini babu babu babu hasali ma addini kullum yana hana mutane su zalunci bari so waɗannan malaman kullum kana karanto littattafan su kana nuna wa duniya irin salahasu da nagartarsu amma kuma kana cewa sun ɗora mutane akan mugu abu ka ce asalin abin da yasa ka asasa karatun nan wai saboda yan ɗariƙa wai ana samun zagin annabi a can da can to kana so ka fuddo inda aka koya ma mutanen nan zagin annabi ma har yau sai dai ka fuddo inda ake cewa mu ba mu da jagora sai annabi ba mu da wanda muke bi sai annabi sai ka huddo cewa kai ba abota wa Allah ma da kiɗa duk daga littafin mu kake huddowa sai ka huddo cewa duk wata shegantaka ba za ta rafu zawiya irin ta shishin Ibrahim Sala ba to yanzu kai da kace kana so ka huddo inda aka koya zagi annabi kuma kai ne zaka buye kana kawo inda suke cewa su ba su da abun koyi sai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina ganin tun daga nan fa a igiyar ta fara kuce